نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على مهجة البيضاء على طريقة الواضحة الجراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أآذني الله وإياكم من أهل البدع ومن أهل النار إخواني أخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله masu sauraron mu na wannan gidan radio mai albarka muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara haɗu mu a wannan gidan radio mai albarka a daidai gwalgwadon karatuka da ake gudanarwa na addinin musulunci sai aka ga mankatar kici Allah subhanahu wata'ala ya arzuta mu da wani bako babban malami amma malam wannan almaruf la yu'arraf ne sannan ne ba a sanar da shi mai larabawa shi ne shak abdulmalik niyami wanda bara ya zo ya gudanar mana da daurori da muhadarat da kuma abubuwan da suka shahi addini wannan gamu kuma ya taso takanas ta kano zai wuce difa to ka san sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ɗabi'a su take da zaran sun haɗu sai sun sanar da junansu wani abu da ya shahi addinin musulunci don haka muka ce maimakon wannan wuce yana dan tsaya dan faɗakar da mu abin da ya shahi addinin musulunci zai muna nasiha kamar haka mai maudu'i shine ilmul maqasid wa alaqatuhu bit tauhid malam fali tafaddal
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام
‘Yan uwa masu sauraronmu ta gidan rediyo Liberté da yake garin da ke nan garin zandar muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa da ba mu iko muka sake saduwa bayan tsawon shekara daya allah ya kaddari bara mun zo kuma bana ma gashi allah ya ba mu iko don mu gabatar da nasihohi gurgudun abin da ya sauƙaƙa zuwa ga 'yan uwa muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya to kamar yadda ɗan uwa ya gabatar da ni a matsayina na ɗaya daga cikin ɗaliban ilmi da suke wannan ƙasa ta Nijar wanda muna kawo tamu gudunmuwa gwargwadon abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu na sani kenan mun fara gabatar da wani maudu'i mai muhimmanci shine maudu'i da yake da alaƙa da wato ilmina al-maqasid to ilmul maqasid kamar yadda muka tattauna a ɗazu-ɗazun nan mun tattauna akan ilmul maqasid الشرعية وعلاقته بتنزيل القرآن الكريم علمي مقاصد دكما علاقة رسا دليل سوكد القرآن من جرمة ينزلنا كما za mu ƙara ɗorawa akan wannan maudu'i saboda maudu'i ne mai faɗi ƙwarai da gaske kuma maudu'i ne wanda yake na da muhimmanci ƙwarai da gaske to ga wanda ya bibiyi karatunmu wancan wanda ya gabata mun yi bayani akan kalmata mi ake nufi da al-maqasid sannan mi ake nufi da ash-shari'a a cikin yaren wato larabci kenan wanda mun faɗa kalima ta qasada a yaren larabci daga qasada yaqsidu ne ko qasada yaqsudu qasdan wanda kuma tana da ma'anoni masu yawa waɗanda suka fi fitowa a fili ma'ana guda tara ne duk da yake ba za mu ce dukansu sai mun kawo su ba amma dai kalima ta al-qasd tana nufin wato as-sahlu al-qarib abinda yake kusa a mai sauki abinda yake mai sauki kuma kusa yake ya zo a cikin suratul tauba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laukana aradan ƙariban wa safaran ƙasidan nan safaran kinan sahlan ƙariban tana nufin abin da yake kusa kenan mai sauƙi kusa kinan munafikai da balaguran da aka yi aka ji yakin tabuka ya kasance kusa ne aka wato wuri ne mai sauƙin zuwa sannan wuri ne wanda yake kusa da sun samu halarta sannan kalima ta alƙasdu wani lokaci a cikin alƙur'ani mai girma tana nufin istiqamatu tariq daidaituwar hanya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa ala Allah qasdu sabil wa min hajair walau sha'a la hadakum ajma'in kenan hanya wadda take daidaitacciya ita ce hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan kalima ta alqasdu wani lokaci tana nufin at-tawassut wato tsakaitawa kamar yadda zo cikin wasiya ta Luqman al-Hakim ga ɗansa inda ya ce masa waqsid fi mashik waqtud min sautik inna ankara al-aswat la sautu al-hamir waqsid fi mashika wato ka takaita kinan a cikin wato tafiyarka kinan sannan kalima ta al-qasdu wani lokacin tana nufin al-ammu in an ce al'ammu da alhamza da mimun aka yi mata fatha tana nufin nufata abinda kan nufata kasattu shai'a bi ma'ana ammamtuhu amma in ka ce al'ummu a larabci tana nufin mahaifiya kuma an ce al'immu kamar da zo a kira'a ta hamza da kisa'i yana nufin mahaifiya ina akwai bambanci tsakanin al'ammu da al'immu da al'ummu don an ce al'ammu nufatar abu al'ummu da al'immu kuma yana nufin wato mahaifiya kenan to sannan kuma kalima ta alƙasdu wani lokacin tana nufin karyawa kamar yadda idan an ka ce ƙasattul uda na karya icce kinan nan tana nufin karyawa to wannan su ne ma'anoni da suka fi shahara da wannan kalima take ɗauka cikin guda tara muka ɗauko kamar guda biyar daga cikinsu sannan kalima ta shari'a ita ko tana nufin at-tariqul wadih hanya ce wadda take wato bayyananna kamar kuma in an ce wato ash-shari'a ana nufin wuri wanda ake zuwa hanya wadda ake zuwa a shawo ruwa a kanta ko an tafi ko ko an dawo kinan hanyar da ake zuwa a kanta a dawo don wurin neman sha shan ruwa kenan ana kiranta a shari'a to amma an ka ce al-maqasid ash-shar'iyya na ana nufin manufofi jam'i na al-maqsad maqsad kuma maf'al ne shi ko wannan wazan yana iya ɗaukar ma'ana uku a larabci al-maqsad yana nufin wurin da aka nufata ko al-maqsad yana nufin lokacin da aka nufaci wani abu kuma al-maqsad yana iya ɗaukar nufatar kanta abin da suke kira al-masdar aikatawa kenan to kenan cikin siyaƙin zance lokacin da ake magana koko a cikin littafi mutum zai iya fahimtar cikin su wanne ne ake nufi cikin waɗannan guda uku ɗin idan aka faɗi wannan kalimar ko aka yi amfani da ita to bayan wannan kuma in an ce almakasidu shar'iyya wannan aluga mun yi bayanin abin da kalmomin suke nufi idan muka zo kuma a shari'a mai ake nufi da almakasid shar'iyya sai malamai suke cewa abin da ake nufi da shi daga cikin ta'arifat da dama da malamai suka kawo shine cewa wato alhikam allati aradaha Allah min awamirihi wa nawahihi litahqiqi عبوديته وإصلاح العباد في المعاش والمعاد يعني أنت المقاصد الشرعية منفو فينا شريعة تعريف سو الحكم واتو حكمومي التي أرادها الله وأن الله يكي نفي من أوامره دقى أمرين ديي ونواهيه دهان دا الله سبحانه وتعالى يي وأن ذو القرآن من جرمه ko sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda ta inganta. To li tahqiqi ubudiyyatihi don tabbatar da bauta ga Allah shi kadai sannan kuma wa islahi al-ibad saboda inganta al'amuran bayi fil ma'ashi a rayuwarsu ta nan duniya wal ma'ad da makomarsu ta lahira. Wannan shine tarifi na wato ilm المقاصد الشرعية أشرعا cikin اصطلاحا to idan muka duba kuma mun tattauna a can bita ce muke yi kan tarihin wannan ilmi na farko akwai shi cikin alkur'ani Allah yana faɗin waɗansu hukumce-hukumce sai ya faɗi illa dalili ko maksad manufar da ta sa aka shar'anta su kamar inda Allah ce ya izukum la'allakum tadhakkarun Allah yana muku wa'azi don saboda wato ku tuna sannan kuma ku karbi wannan wa'azi sannan kuma wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah saboda ku rabauta duniya da lahira wani duk ta'alili ne kamar yadda zuwa kuma cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya ma'ashar shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj ya ku taron matasa duk wanda ya samu iko alba'a nan ya samu iko na ɗaukar ɗawainiyar iyali fal ya tazawwaj to ya yi aure sai ce fa innahu aghaddu lil basar shine yake kare ganin mutum wato ya zamanto baya ɗaukar ganinsa ya ɗora akan matan da ba nashi ba wa ahsanu lil farj kuma shine mafi kariya ahsan nan da sadun ne mafi kariya ga al'aura ko mu ce farji saboda kada mutum ya je yi zina kaga wannan ya nuna akwai illa akwai hikima da tassa aka shar'anta abubuwa to wannan dai a takaice wannan ya nuna wannan ilimi ba sabo bane ilimi ne wanda wato akwai shi cikin alkur'ani mai girma akwai shi cikin sunna ta manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan muka duba kuma malamai muka ce sun yi rubuce-rubuce akan wannan fanni a da ba a yi rubuce-rubuce ba za ka iske galibi waɗansu malamai suna tattaunawa a cikin wani babi na wani littafinsu sai da imam shatubi ana ganin ya keɓance littafi da ya yi almuwafaƙat fi ilmi shari'a wanda ya tattauna ne akan ilimi wato na almakasid to bayan wannan kuma muka nuna malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan ilimi kuma muka nuna ilimi ne mai muhimmanci sannan muka tattauna a gidan rediyon amfani akan alaƙar wannan ilimi da wato alƙur'ani mai girma ko mu ce saukar da alƙur'ani mai girma mun faɗi dalilai da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa saboda su ya saukar da alƙur'ani daga ciki Allah subhanahu wata'ala ya faɗa an saukar da alƙur'ani saboda a tabbatar da tauhidi a isar da saƙon Allah kuma ma'abuta hankula su wa'astu هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب أن سبك دا القرآن إنن أي حكمتي دشي Allah ce inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah an sabkar da alqur'ani dan a fitar da mutane daga cikin dufai na shirka da zalunci da kafirci da fasikanci da zalunci da sabon Allah zuwa ga haske na imani da kuma ɗabi'o'i na gari kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid an sabkar da alqur'ani don saboda a karanta shi Allah ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila an kuma kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alayhim alladhi auhaina ilaik an sabkar da alkur'ani don a yi tadabburin ayoyinsa kuma mutane su wa'astu kitabun anzalnahu ilayka mubarakun li yadabbaru ayatihi wa li yatadhakkara ulul albab an sabkar da alkur'ani da mutane su samu saukin rayuwa kuma su wa'astu taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha kuma an saukar da alkur'ani dai saboda waɗansu dalilai don a bayyana shi a bayyana karatun shi a bayyana kuma ma'anoninsa وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين دون غرغدي كما دان أي بشارة أي غرغدي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا تو أتكي waɗanda suna daga cikin dalilan da muka bayar game da dalilan saukar da alkur'ani kenan ilmul maqasid yana da alaka da wato saukar da alkur'ani so a yanzu kuma za mu tashi ne akan wata gaba shine me alakar ilimin maqasid dan ya ce al maqasid shar'iyya yana ganin yana da alaka ne da shari'a bai da alaka da tauhidi to don haka yanzu kuma za mu tattauna ne da yarda Allah subhanahu wa ta'ala akan meye alaƙa ilmul maqasid da tauhidi tauhidi ta Allah tauhidi kalma ce wadda ta an samu ta samu asali mu fara da ita daga wahid ya an ce abu wahid ɗaya ne wahada kuma ya kadaitar da abu to tauhid masdar ne na wahada dama duk fi'ili wanda ya kasance yana da haruffa mudaf ne ma'ana yana da shadda a tsakiyarsa ainihin shi tana da shadda ta wazani ko mu ce harafinsa na tsakiya na da shadda ko mu ce na biyu idan ya zamanto babu harful illa a ƙarshensa to taf'il masdar kin shi ke zuwa in kuma da harful illa sai zamanto taf'ila kaga wahada yuwahidu tauhidan qaddara yuqaddiru taqdiran mayyaza yumayyizu tamyizan an gane ko sahala yusahhilu tashilan dammara yudammiru tadmira in ko yana da harful illa ƙarshe sai zamanto taf'ila ربى يربي تربية زكى يزكي تزكية نحى ينحي تنحية صلى يصلي تصلية da sauransu so ala ayyati hal wannan tauhid masdar ne na wahada yana nufin kadaitawa shi kuma nan tauhidi yana nufin kadaita Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma tauhidi kamar yadda muka sani ya kasu gida uku malamai sun kassama tauhidi wato gida uku wato akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul rububiyya akwai tauhid al-asma was sifat ya an ce tauhidi na uluhiyya tauhidi na kadaita Allah da bauta an gane ko tauhidullahi bil ibada ko bi af'alil ibad sai tauhidur rububiyya shine tauhid ar-rububiyya kadaita Allah a matsayinsa na shine al-khaliq al-malik al-mudabbir ko kuma tauhidullahi bi af'alillah kamar da usman da suke kiransa sai tauhidul asma'u sifat kadaita Allah a cikin sunayensa da sifofinsa kafin mu shiga cikin karatu ga dangana akwai waɗanda suke ganin ci tauhidi a kassama shi gida uku bid'a ce bai da asali a cikin addinin musulunci wanda kuma abin da ya kamata mutane su gane shine cewa shi taqsim ba shi ne matsala ba kasancewar ya dace da shari'a ko bai dace da shari'a ba shine abin da ake hankalta ma idan abu aka karkasa shi sai zamanto kuma kowanne don yana daga cikin abin da yawa daga cikin ɗalibai suke kuskurantar da malamai wani lokaci saboda ba su fahimci ina ne aka dosa ba ma'ana shi taksimi wani lokaci hasbal i'tibarat akwai abubuwa da ake hankalta ma misali yanzu don mu gane mutane na duniya ana iya kasa su a ƙasam mukhtalifa kuma ba kuskure ba ne misali idan mutum ya ga dama sai ce mutum biyu ne akwai a duniya baki da fari kaga gaskiya ne an gane ko in wani ya ga dama sai ce a'a mutum biyu ne a duniya namiji da mace kaga wancan ya hankalta ma launi wancan ya hankalta ma jinsi wani na ce a mutum biyu ne a duniya manya da ƙanana haka nan ne kuma ko dai a ce kai babba ne ko a ce maka yaro ne an gane ko kenan ta fuskar shekaru kaga wanga ya hankalta ma azzaman lokaci ko al'umur sannan kuma wani na ya ce a'a mutane kala biyu ne kafirai da musulmai ko 'yan wuta da 'yan aljanna kaga duka waɗannan ba a cewa wani yayi kuskure daga cikinsu ina fata an fince ni wani ya gara mai ce a mutane biyu ne jahilai da masu ilmi wani ya gara mai ce a mutane kala biyu ne mawadata da talakawa wani ya gara mai ce a masu mulki da kuma talakawansu ka gani duka waɗannan taksimat kowane akwai abin da yake hankalta mashi yasa wannan taksim to amma ba wannan za a shin shari'a ta yadda da abin haka yake ko ba haka ba dan haka cewa taksimi bid'a ne na tauhidi wannan yana nuna mutum bai fahimci musamman yan qur'aniyun da suke ganin sun fahimci alqur'ani ko ko wani da yake ganin shi ya fahimci ilmi sai zama to a'a abin da yake faɗan nan an gane ko yana kokarin kare kan shi ne ba na shari'a yake son ya kare ba ko addini a gurguje alqur'ani ya tabbatar da cewa tauhidi kala uku ne tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma was sifat dalili kuma kamar da al-sheikh al-allama muhammad bin salih al-uthaymeen yake cewa cikin suratu maryam Allah yake cewa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya rabbus samawati wal ardi Allah shine ubangijin sammai da kassai kaga tauhidur rububiyya yato daga rabbuna wa ma bainahuma da abin da yake tsakankanin su sai Allah ce fa'buduhu ka bauta ma Allah cewa fa'buduhu nan tauhidul uluhiyya ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai domin Allah subhanahu wata'ala shi kadai ya cancanta bauta masa wastabir li ibadati kuma kai hakuri wajen bauta ma Allah saboda shaydan ba zai barka ba sai lokacin da ya ga lumfashinka na karshe ya fita kana akan tauhidi da sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan ya san ka ce mishi sai Allah ce hal ta'lamu lahu sami shin ka taba sanin mai suna irin sunan Allah babu ma'ana ko da ka ji wani suna misali bayu suna da shi an samu su shi ba ana nufin ba irin yadda Allah sinfantu da wannan sunan haka suka sinfantu da wannan sunan kaga dai babu mai suna Allah na biyu misali al-aziz suna ne na Allah kuma ana iya kiran wani mutum al-aziz sarki فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر kaga sun kira shi al'aziz nan ba suna nufin Allah ba ne suna nufin yana da buwaya irin tashi ta ɗan adam ina fata ana fahimta to don haka wanda yake cewa tauhidi za a kasa shi gida biyu tauhidin rubiya da rububiya ga dalilinsa to yanzu ƙur'anin za ka ƙaryata ko kuma ne ko da misali za ka iya kasa tauhidi ba haka ba ta rayuwa akwai abin da ka hankalta ma don akwai da suke kasa tauhidi gida biyu sai tauhidi biyu ne an gane ko annafiyu at taqsimu thunai annafi wal isbat shine la ilaha illallah in ka ce la ilaha ka kore bauta ga dukkan wani makhluki ka ma kore bauta gaba ɗai illallah sai ka tabbatar da ita ga Allah shi kadai sai su ce to tauhidi haka ake kasa shi to kaga ashe wannan akwai abin da suka hankalta ma ba za mu ce sun yi kuskure ba tunda mu saurari dalilansu har mu gani abin karba ne ko ba abin karba ba ne to wannan kenan to don haka dai mutum ya kasa tauhidi gida uku ba ya saba ma alkur'ani ba kai baka fahimci inda ya sama gaba ba ga aya ta alkur'ani mun bayar kuma ga hujjan wanda yake nuna cewa in ba haka bane to ka kawo abin da tun kuɗe wannan dalili mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine tauhidi to yanzu in muka ce tauhidi za mu ga shi tauhidin nan ba wani annabi da Allah ya turo face sai ya kira mutane zuwa ga tauhidi shi ne abinda suke fara da'awa zuwa gare shi kafin su yi intiqali zuwa ga wani abu manzo na farko bayan bayyana shirka annabi nuh ne Allah ce laqad arsalna nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu haka annabi hud shi ma wannan da'awa yi Allah ce wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu annabi salih wannan da'awa yi wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu sai kuma mutanen madiyana annabi shu'aib haka yi da'awa Allah ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru kuma haka Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam labari cewa ba wani manzo da aka turo face an ce kira zuwa ga tauhidi wama arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'badun ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت على أي حال kowane annabi da ya zo kowane manzo da ya zo da awarsa da tauhidi yake farawa kafin ya yi intikali zuwa ga wata matsala wadda take cikin al'umma misali kaga annabi shu'aib bayan ya kira zuwa ga tauhidi sai ce wala tanqusul mikyala wal mizan an gane ko to da haka dai a takaice wanda yana nuna muhimmancin tauhidi a rayuwar dan adam shi yasa makka ma manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam shekara goma sha uku da yayi abin da yayi kira zuwa gare shi shine tauhidi sai wanda yayi imani shine za a ci wato yin sallah misali ina fata ana fahimta ta to bayan wannan yanzu mun ji menene tauhidi mun ga kuma yadda annabawa suka gabatar da da'awarsu akan tauhidi kuma da shi suka fara muka san muhimmancin tauhidi to yanzu sai nukta ta gaba shin menene muhimmancin wani ne alakar tauhidi da ilmul maqasid tunda wani yana sa tsammani yana da alaka ne da shari'a kawai duk da ke an ce shari'a wani lokacin har tauhidi ya shiga ciki Allah ce shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi to a nan idan muka dubi tauhidi alaƙa shida ilmul maqasid ilmul maqasid dama mun ce shi ilmul maqasid alhikam allati aradaha Allah min awamirihi wa nawahi hikmomin da Allah yake nufi da umarnin da yayi da hanin da yayi so sai mu ce Allah ya yi umarni da a tabbatar da tauhidi kuma ya yi hani da ayi shirka ba cikin aya ɗaya ba ba biyu ba ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ya nuna abota ma Allah akan tauhidi fala taj'alu lillahi andadan Allah ya hani da shirka wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an nan umurni ne da ayi a tabbatar da tauhidi wa la tushriku bihi shay'an hani ne da ayi shirka da Allah قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا نهني ne Allah subhanahu wa ta'ala yi a yi shirka ina fata ana fahimta ta ma'ana dai fa'abuduhu wa tawakkal alayhi ka bauta ma Allah akan tauhidi nan umurni ne a bauta ma Allah fa'abudillaha mukhlishan lahu din ka bauta ma Allah kana mai tsarkake addini gare shi cikin suratu az-zumar saunan kuma fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun a cikin suratu ghafir na ana nufin abauta ma Allah akan tauhidi duk an ce a kira Allah na ana nufin kira irin na wato ibada kinan tauhidi ban sani ko muna fahimta ba dan haka dai kinan akwai umurni akwai hani to tunda akwai umurni akwai hani kuma akwai maqsad kinan domin Allah ba zai umurce mu ba haka kawai babu hikima don Allah hakimun ne sannan Allah ba zai hane mu ba haka kawai babu hikima kuma idan Allah ya umurce mu da wani abu ya yi mana umarni da mu aikata wani abu to ko da mun fahimci alkhairin da ke karkashinsa ko ba mu fahimta ba to akwai alkhairi ciki kuma ko da mun fahimci wani alkhairi ba shike nuna mun kewaye sani da alkhairin ba dan Allah kaɗai san alkhairin da ke kewaye da wannan abin idan Allah ya hane mu ko da mun fahimta ko ba mu fahimta ba to akwai sharri cikin abin kuma ko da mun fahimci wasu illoli to ba mu kewaye sani ba da irin illolin da shi Allah da ya hani akan wannan abin dole sai mun fahimci haka to anan sai mu ce wasu hikim waɗanni hikimomi ne suka sa Allah ya umarni da a tabbatar da tauhidi sannan kuma waɗanni illoli ne rashin tauhidi yake haifarwa a cikin al'umma da kuma ɗaiɗaikun mutane ko ga al'umma da kuma ga ɗaiɗaikun mutane wannan shine karatun al-maqasid idan muka zo sai mu ga hikma ta farko wadda za mu iya fitarwa maksad na farko manufa kenan shine Allah ya yi muna umarni da tauhidi don a samu takawa ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun kaga ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku wanda ya halicce ku kuma ya halicci waɗanda suke gabaninku sai faɗi illa la'allakum tattaqun dan saboda ku samu takawa kaji maqsad littaqwa ko li ajli taqwa la'allakum tattaqun anan malaman tafsiri suke tattaunawa sai suka ce an yi haful maf'ul domin la'allakum tattaqun dan ku samu takawa ko ku samu kariya mi shikenan sai waɗansu malamai suka kaddara annar la'allakum tattaquna nar don ku kauce ma wuta tunda in ku tabbatar da tauhidi ba ba za ku tsere ma wuta ba waɗansu ka kaddara a'a la'allakum tattaquna al-ma'asi don ku tsere ma wato saba ma Allah domin in kana da tauhidi yi imani da Allah to duk abinda Allah ya ce kai za ka yi gwargwadon ikonka abinda Allah ne ka za ka bari kaga ka tsere ma saba Allah waɗansu malamai suka ce a'a la'allakum tattaquna Allah dan saboda ku ji tsoron Allah to anan sai a ce akwai wata ka'ida wadda tana da amfani cikin ilmi da ake kira ilmul ikhtilaf da asbabul ikhtilaf da anwa'ul ikhtilaf ilmi ne mai faɗi kwarai da gaske asbabu ikhtilafil mufassirin asbabu ikhtilafil muhaddithin asbabu ikhtilafil fuqaha an gane ko to ikhtilaf kala biyu ne akwai ikhtilafu tanawwu' akwai ikhtilafu tadad kuma kowanne akwai da ake mu'amala da shi ya an ka ce ikhtilafu tanawwu' shine malamai su saba wajen fassara ko wajen ibara amma ƙarshe maganganun su ba za su ci karo da juna ba to anan sai ayi aljam'u a hada waɗannan maganganun an gane ko sai dai a zaɓi wanne ne za a sa gaba ina fata ana fahimta ta akwai ikhtilafu tadad malamai su faɗi maganganu sai zama to maganganun sun ci karo da juna ba za a yi a haɗa su ba to nan sai a rinjayar da wata magana akan wata ko wata magana akan sauran maganganu amma da dalili ba wai haka kawai ba to nan ikhtilafu tanawwu ne da wanda ya ce a ji tsoron wuta da wanda kina a samu kariya daga wuta da wanda ya ce a ji tsoron saba ma Allah ko a samu kariya daga saba ma Allah da wanda ya ce a ji tsoron Allah duk maganganun su ba su ci karo da juna ba domin mai tsoron Allah shi ke tsoron saba ma Allah shi ke samun kariya daga wuta wanda ya samu kariya daga wuta to tabbas ya ji tsoron wato ya guji saba ma Allah sannan kuma yana tsoron Allah wanda ya guji saba ma Allah an gane ko wanda ya guji saba ma Allah to ba zai shiga wuta ba kuma yana tsoron Allah kenan bidilalatul istilzam kowanne daga cikin su zai hada biyu din kenan kaga waɗannan maganganun ba su ci karo da juna ba shi yasa idan ɗalibin ilimi jin malami ya fassara ko ni ɗalibi ya fassara sabanin abin da ya sani kada ya kokarin ya ce kuskure ne domin wani lokacin tana yi wa ikhtilafu tanawwu ne ba ikhtilafu tadad bane amma in ikhtilafu tadad ne to zaka rinja da wata magana akan wata kuma ka kawo dalilai ba haka kawai zaka faɗa ba ba sani ko mun fahimta ba to nan kenan ashe idan mutum ya guje ma shirka zai samu tsoron Allah to sai mu kaddara tattaquna Allah yafi domin idan an ka ce kana jin tsoron Allah yafi a ce kana jin tsoron wuta idan an ka ce kana jin tsoron saba ma Allah gara a ce tsoron Allah shi ya hana ka saba ma Allah kuma shi zai hana ka mi shiga wuta ban sani ko mun fahimta ba kamar yadda malamai suke cewa misali bani Isra'ila Allah ce ya bani Isra'ila fkuru ni'mati allati an'amtu alaikum kaga ce ku tuna ni'imata amma da yazo ga musulmi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce fadhkuruni azkurkum ku tuna ni zan tuna da ku kaga sai aka ce wanda ya tuna da ni'ima Allah ya gode ma Allah bai kai wanda ya tuna da girman Allah bai gode ma Allah ina fata ana fahimta ta to kaga ashe waɗannan ganin ba su karo da juna ba amma nan za mu zaɓi idan ya zama to ikhtilafu tanawwu sai mu zaɓi al'aula wanne ne ya kamata mu sa a farko sannan mu zaɓi na biyu mu zaɓi na uku in maganganun sun kai uku ko hudu mu jera su to kaga ashe maqsad da Allah ya ce a tabbatar da tauhidi shine mi shine a samu taqwa ita ko taqwa shine kamar yadda malamai suke cewa jami'atun li khairai dunya wal akhirah kalima ce wadda ta hada alkhairi na duniya da lahira in dai ka samu takawa to ba wani alkhairi na duniya ko na lahira wanda zai kubce ba idan kana son Allah ya taimake ka akan makiya cikin mu akwai wanda bai son Allah ya taimake shi akan makiyansa akwai shi ko babu to ka ji tsoron Allah duk duk in dai kana son Allah ya taimake ka akan waɗanda suke makiyanka to ka ji tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala ce kafirai ai makiyan muriku Allah subhanahu wata'ala ce wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a in dai har kuka yi don Allah kuka ji tsoron Allah to ba za su duk cutar da za su yi muku za su iya cutar da ku ba yana nufin ba za su cutar da ku ba dan ya ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kasira kuma yace lan yadurrukum illa adha duk cutar da za su za su yi muku ba za ta iya yi muku illa ba a cikin al'amuran ku na rayuwa za ku iya wuce ma wannan jarabawa ku wuce kamar ba ai ba idan kana son Allah ya taimake ka akan masu hasada ka waɗanda suke sa ka a cikin matsaloli ka ji tsoron Allah annabi yusuf alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim duk kalubale da dan adam yake cin karo da shi ya hana shi ci gaba ya sa ba zai zama abu a duniya ba ya ci karo da shi kaga na farko an shirya ki masa kisa tentative da sasina inji baturawa an gane ko yan uwansa ne sun kace uqtulu yusufa a kashe to ba su kashe shi kai tsaye ba amma sai suka yadda zai mutuwa ba za su gani ba saboda suna ganin alhakin yayi yawa suna kallon shi zai mutu sai suka ce to mai mai yan dama daman na yace to a jefa shi cikin rijiya qala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alquhu fi ghayabati aljubba wasu ka ce babban su ne faɗi wannan amma babu hujja qala qa'ilun minhum Allah ya ce tana yiwa ba babban bane mai faɗa don wani karamin ma ya fi wani babban hankali an gane ko yace la taqtulu yusuf amma shi wa mai dama daman yace wa alquhu fi ghayabati aljubba ku jefa cikin rijiya sun yi niyyar kaga in sun jefa cikin rijiya ba su abin da zai faru da shi ba zai iya mutuwa kaga kisa jefawa cikin rijiya waɗanda duk abubuwa ne don a maida shi baya sannan kuma daga ciki bayan an fitar da shi daga cikin rijiya malamai sun yi saɓani yan uwanci suka suka sayar da shi a matsayin bawa waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin a'a su yan uwanci bayan sun jefa shi rijiya ba san abin da ya faru da shi ba waɗanda suka ɗauke shi waɗannan fataken su ne suka sayar da shi domin Allah ce wa sharauhu bi samanin baksin da rahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin wa sharauhu waɗancan suka ce ƴan uwan shi ne suka sayar da shi a matsayin bawa yana jin tsoro ba zai iya magana ba wasu suka ce wa sharauhu a waɗanda suka sayar da shi su waɗanda suka ɗauke shi ne kenan in ƴan uwan shi ne suka sayar da shi an sayar da shi sau biyu in ba ƴan uwan shi bane an sayar da shi sau ɗaya to kaga wannan shi ma a sayar da mutum ya koma bawa bawa yana da tacewa ne babu sannan kuma bawan nan sai ya zo bawa ne an gane ko wato sai zo karkashin mace ba karkashin namiji ba kaga dai kuma a ce mutum na karkashin mace ai an kai karshe sannan kuma macen nan kuma bawa ne na gidan sarki mai mulki an gane ko su masu mulki in ba wanda Allah subhanahu wataala ya yi magam da katar ba da nisa daga girman kai masu mulki da masu kuɗi wani lokaci suna ɗaukar mutane bayansu ne ko da talakawan su maganin suka yi bayan su ne to ina ga wanda suka sayi da kuɗin su ina fata ana fahimta ta to sannan kuma gashi an raba shi da gidansu tun shina karamin yaro bai girma ba bai goge masanin duniya ba kana fahimta ta ita ko kuruce kaga tana nata hatsari sannan kuma bayan wannan gashi bako to wanda ab bako me zai ce kuma bawa bako yaro ha to sannan kuma duk ya ketare ba wannan sai matar gidan mai gidan shi ta nemi ya zina da ita sai ya kiya shi ko iya wulakanci ga mace a duniya ta nemi ka yi lalata da ita ka kiya don ganin take yi ba wani namiji wanda ya isa ya ce ta ce ya zo ya ce ba zai zo ba to gata ba kuma kowace irin mace bace matan mai gida ce za ta mansubin wa jamal kamar yadda cikin hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi akwai wadanda Allah zai zai sa su a cikin inuwar sa ranar da babu irwa sai inuwar al'arshin sa wa rajulun da'atu imra'atun zatu mansibin wa jamal to kaga mace ce wadda mansib tana da matsayi matar babba ce kuma jamal tana da kyau kuma ita ce mai gidan shi kan da mace ta ce ka zo kai lalata ita ka kiya ka kai karshen yi mata wulakanci a duniya kamar mai kuɗi ne ya baka kuɗi ka ce a kai baka baka karba ba to tsoron kai kishi kamar mai mulki ne ya baka matsayi ka ce a kai ba ruwanka da matsayi to kuma sai ya bata da mai gidan shi kaga kuma ita da kanta ta dau alkawali wala illam yaf'al ma amruhu la yusjadanna wala yakuna min as-sakhirin tace sai ta yi masa sharri ya fada ta yi masa makida ya je gidan kasu kuma zai kaskanta kaga duka waɗannan kalubale ne fa a rayuwa to annabi yusuf ya ci karo da waɗannan kalubale sai ga annabi yusuf kuma gidan kasu wa dakhala ma'ahu sijna fatayana inji Allah kaga ya shiga gidan kasu to dibi waɗannan ababen ɗaya daga cikin su in an barka da shi baka zama wani abu a duniya a barka ɗaya da bauta ita kaɗai ko a kai ka gidan kasu ko a shirya maka kisa ga ka baƙo ka zo baƙo kai waye ga ka ƙarami kai waye duk waɗannan ya ci karo da su amma da yake Allah shi yake sawa a zan wani abu sai ga annabi Yusuf ya zan wani abu Allah ne da kan shi cewa kazalika makanna li Yusuf fil ard yatabawwa minha haythu yasha ko haythu nasha a wata qira'a to kaga annabi Yusuf sai fito zan wani abu waɗanda suka shirya masa wannan kisa ƙarshe sai ga su sun zo suna neman taimako a wajen shi ba wato Allah yana nuna kamar da Allah ce wallahu ghalibun ala amri Allah ce falan ma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal aziz masana wa ahlana ad-durr وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين wannan ɗayan Allah nuna ma aika san Allah shine Allah sun kawo suna cewa ya ayyuhal azizu ya kai mai girma masana wa ahlan duru da mu da ƴaƴan mu cuta da talauci da matsala sun shafe mu waje ina bi bidaatin muzja mun zo da kuɗi wanda suke muzjatin kamar waɗanda ana tun kuɗi su asalin azja shine gaggaba abu aramtar annallaha yuzji sahaban waɗanda ba a kauna su tun kuɗi su ake yi ana kwafe su waje na biyatu muziyatin fa aufi lana alkaila kadan cika mu da ma'auni kuma wata sadaka alaina ai mu da sadaka fa kai suka ga abin nan fa ko an hada da faranci ho sai an kara a koma can gaba a dangane wajen Allah inna Allah yajzil mutasaddiqin ka gani qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina to abin da ya kawo mu innahu man yattaqi wa yasbir فإن الله لا يضيع أجر المحسنين kaga takawa da haƙuri su suka sa annabi yusufa ya ci nasara akan duk wani ƙalubale da ya ci karo da shi a rayuwa gashi an sayar da shi bawa annabin Allah annabi yusuf dan annabin Allah annabi yaqub jikan annabin Allah annabi isa kama kunnan ko tattaba kunnan annabin Allah annabi ibrahima sai gashi an sayar da shi bawa kai wani irin wulakanci ka taba zuwa da shi kana da awaka ce wai ka hadu da wulakanci kai ka taba wulakanci irin mutumin da ya hada waɗannan kai ko a ce maka malam dan malam jikan malam kama kunnan malam ai ka sa akwai daraja to shi ba malam bane annabin Allah ne ba ma manzo fa annabin Allah kuma dan annabin Allah annabi Yaqub annabin Allah ne kuma jikan annabin Allah shine annabi Ishaq kuma kama kunnan annabi Allah kuma aka sayar da shi kai wani irin walakaci ka taba haduwa da shi baka ba haɗu da komai ba duniya to kaga innahu man yattaqi wa yasbir to ashe taka wannan da Allah ya umurce mu daga cikin maqsad kinta wato tauhidi nan da Allah ya ce ubudu rabbakum la'allakum tattaqun in kun ka samu takawa to za ku ci nasara akan dukkan kowane irin kalubale kuka ci nasara kuka ci karo da shi a rayuwa sannan kuma in kana da takawa Allah zai baka ilimi nagartacce ilimi mai amfani Allah ce ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in kun ji tsoron Allah Allah zai baku furqanan malamai suka ce ilm ilm wato ilman tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil domin al furqana nufi alladhi yufarriqu bainal haqqi wal batil shi yasa aka sai suna al qur'ani al furqan tabarakalladhi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira idan kana son taimakon Allah ya zo da gaugawa yanzu cikin al'ummar musulmi muna neman taimako ko ba mu neman taimako gashi nan kafirai suna muna sharri da ina da ina haɓu musan iya adadin su ba kuma makircin ta kowane bangare na rayuwa muna son taimakon Allah Allah ce bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum in dai kuka ji tsoron Allah kuka yi hakuri ko da sun zo da gaugawa su kafiran yumdidkum kaji jawabul shart Allah zai taimake ku in kuka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ina fata ana fahimta ta Allah zai sauƙaƙa maka al'amuranka wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra in kana son duk matsalar da ta kewaye ka Allah ya sa ma mafita ka ji tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja in kana son Allah ya kankare ma zunubanka ya girmama ladarka ya girmama wato ladarka ka ji tsoron Allah wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra in kana son Allah ya kula da bayanka ka ji tsoron Allah وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ba wani alkhairi wanda zaka nema na duniya da lahira wanda kalmar taqawa ba za ta same shi ba in kana so in ka je siradi ka tsira da gaugawa an fahimta ka ji tsoron Allah daidai tsoron Allah ka daidai da za a tsiratar da kai wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jasiya aljanna ita ce muke nema Allah ce ka ji tsoron Allah tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya duk wani alkhairi wanda zaka nema karkashin kalmar taqwa yake ta hada shi to ita ko kalmar taqwan nan tauhidi ne an ka ce kai in kai tauhidi sai ka same ta ina fata ana fahimta ta to kenan kaga ashe da Allah ya muna umurni da tauhidi dan mu samu taqwa ne ita ko taqwan nan ita ke sawa a samu wato rabauta duniya da lahira ala ayyati hal me yasa Allah subhanahu wata'ala ya umurce mu da tauhidi sai malamai suka ce li tahriri al-ibad min ubudiyyati al-ibad ila ibad ila ibadati rabbi rabbil ibad abin da yasa aka ce mutane su yi tauhidi saboda a yantar da kai daga bauta ma bayi ko halittu al-makhluqat لتحرير لتحرير العباد من عباده المخلوقات الى عباده رب المخلوقات da bauta ma abin da aka halitta zuwa ga ibadar wanda ya halitta kaga akwai mai yanzu in ka ce kasar India misali addinan da ke cikin ta suna cewa ya kai addini 700 akwai mai bauta ma bera ko mu ce kusu ba wanda ko wace hasu kuke amfani da ita ba nan akwai mai bauta ma jaki akwai mai bauta ma sanuwa akwai mai bauta ma abin nan maciji akwai mai bauta ma al'auran namiji akwai mai bauta ma al'auran mace wai hujjar su daga nan dan adam ya fito addinai daban-daban in ka dibi mushrikan larabawa akwai mai bauta ma lata akwai mai bauta ma uzza akwai mai bauta ma dutse akwai mai bauta ma dabino yayi Allah na dabino ya sassa ya gyaro dabino ya ɗebo ɗiyan dabino ya maida su Allah ya da musu sirra in ya tafi cikin sahara ya ji yunwa ya gangwa za ta halaka shi sai ya canye dabino ya sha ruwa hayyato yana alfahari yana cewa ai ni na Allah na ya hina Allah kowa da ni ni ji yunwa ma Allah na yana taimako na ya canya Allah shi kaga ya maganin yunwa ko abin bautonsa an gane ku kenan dan adam ba komi bane in babu tauhidi zai bauta ma halitta ne wadda wata halittar ma ya fita tun da ka bauta ma sanuwa shi yasa mutanen masu addinin hindusiya a kasar indiya suke yawan kashe musulmai saboda musulmai su yanka saniya suka su ci sai su yi ta kuka wa yana yanka musu allansu to ka gani wanga shi yana kallon wannan abin Allah wanga ko shi na ganin ga nama nan tuna a yanka a gasa a ci to kaga a shi abin da yasa Allah ya umurci mu da mu yi tauhidi saboda samu daukaka mu samu yantuwa daga bauta ma makhluqat waɗanda waɗannan abubuwan an halicce su ne don su taimaka mu na mu bauta ma Allah huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wa sakhkhara lakum ma fis samawati ma fil ardi jami'an min ka so ka bauta ma abinda an halicce shi ne don ya amfane ka to kaga wannan yana daga cikin maqasid da aka yi umarni a tabbatar da tauhidi kak ku je ku bauta ba fala ta ja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun afa man yakhluqu kama la yakhluqu afala tadhakkarun wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا to kaga wannan maqsad kenan daga cikin maqasid da aka yi umarni a tabbatar da tauhidi daga cikin dalilan da wato ilmul maqasid alaka shi da ilimi na tauhidi ko mu ce tauhidi shine cewa an yi shi ne saboda ɗan adam ya samu sa'adatu darai idan kana da tauhidi za ka samu sa'ada farin ciki da jin daɗi na duniya da lahira kishiyarsa kuma idan baka da tauhidi ka taɓe duniya da lahira kuma za ka wahala a duniya da lahira don waɗansu sauran tsammanin mutum in kafiri ne zai ji daɗi a duniya ba wani jin daɗi da suke yi jin daɗin su kullun yana gurɓace da bakin ciki damuwarsu da bakin cikin su a duniya ya fi irin damuwar da muke yi don mu damuwar mu zuwa take ta wuce kai tsaye dibiyar da suke da makamai dibiyar da suke da kuɗaɗe da bankuna amma dibiyar da suke cikin tsoron duniya da talauci dibiyar da mu ba ma da amma hankalinmu bai tashi ba bature a turai da biliyan uku na dola amma ɗansa biyu yana tsoron talauci nan dan afirka bai da jari da jika ɗari biyar kuma wata hudu gare da ɗa arba'in kuma bai tsoron talauci me ya kawo wannan tauhidi to in kana da tauhidi ne me wato maqsad da yasa aka kira mutane zuwa ga tauhidi ko alaka ilmul maqasid bit tauhid dan ka samu sa'adatu dunya wal akhirah kuma kai bu'd li iqsa'in nas an shaqawati dunya wal akhirah wannan kuma dalili alqur'ani ya tabbatar da shi ko in ce akwai dalilai na alqur'ani da suka tabbatar da wannan shirka zalunci ne mai girma inna shirka la zulmun azim wanda yi shirka Allah zai haramta mai shiga aljanna in ya mutu akan shirka an gane ko innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar ina fata ana fahimta ta to kaga ashe in kana da tauhidi kuma zaka samu wato wanda bai da tauhidi a rayuwarsa ta duniya kuma yana cikin shakawatar duniya kaga Allah ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira duk dadin da kafirai suke ciki sai a jarraba su da abubuwan da ba sa iya hakuri wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun ai kafirai ne kuma an jarrabe su da wannan fa arsalna alaihim at-tufana wal-jarada wal-qummala wad-dafadi'a wad-dama ayatin mufassalat التي فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه أشي باوي فرعون دا يجا رايوسا بغبا دايا to amma kuma idan ka tabbatar da tauhidi sai ka samu mi sai ka samu jin daɗi na duniya da lahira man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sannan kuma a nan duniyar ma za a baka natsuwa an gane ko a baka rayuwa ingantatta ba shine a baka mulki ko arziki ba ko kuɗi ba ba haka ake nufi ba a'a samun rayuwa mai kyau daban samun arziki daban fir'auna ya samu mulki a duniya shi a sanadiyar halakarsa ƙarura ya samu dukiya shi a sanadiyar halakarsa bani isra'il sun samu ilmi a halal kitab ilmin ya zan sanadiyar halakar sun kibin allah don haka samun ilimi ko kuɗi ko matsayi ba shine ke nuna ba a'a imani shine na farko to sai an samu imani an samu ta ni'ima bayan ta ta ƙara ma muna fahimtar wannan to kaga ashe maqsad na kiran mutane zuwa ga tauhidi saboda samu farin ciki da walwala a duniya da lahira ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون تكاغونا نجينا daga cikin dalilan kiran mutane zuwa ga tauhidi shine cewa su bauta ma Allah shi kadai dama tauhidul uluhiyya ana nuhin ifradullahi bil ibada al maqsad ana son ka kadaita Allah da bauta shi kadai shi yasa ake kiran ka zuwa ga tauhidi domin in ka hada Allah da wani ko da ka bauta ma Allah shirka bauta ka bata da wani amfani sannan kuma maqsad na kiran mutane zuwa ga tauhidi a tabbatar da rububiyya ta Allah shine al-khaliqu ka yadda da cewa Allah shine ya halice ka kafirai sun yarda da wannan ka gani sai Allah ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum shi ya halice ku to tunda shi ya halice ku al-maqsad an ta'budu khaliqak la an taqsud la an ta'buda ghayrahu masari ko mun fahimta ba to kalima ta arrabu tana nufin al-khaliq al-malik shi ya mallaki komai tunda Allah shi ya halicce ku walillahi ma fis samawati ma fil ard al mudabbir Allah shi yake tafiyar da komai to tunda Allah shi yake tafiyar da komai wani bai iya tafiyar da wani abu kenan idan an kira ka zuwa ga tauhidi na rububiyya ka gane shi ka daina zuwa wajen boka ko malamin duba ya neman maka wani abu don bai da komai Allah ne yake da wannan sai ka koma zuwa ga Allah ka roke shi tauhidul asma was sifat duk sifa ta Allah ka san koda wani suna ya zo daidai na wani mutum ko wani makhluk da irin na Allah ko wata sifa ta zo irin ta makhluk yana nuna ba ɗaya bane da Allah dan zatin su ya bambanta da zatin Allah hatta da bayi zatin su ya bambanta da waɗansu yanzu in ce ra'asu ni an ra'asu ra'as kai kai to ra'asul kalbi
kan kare ra'asul insan kan mutum ra'asul jabal kan dutse to duk ɗaya suke to dan haka in an danganta wani abu zuwa ga Allah shi ma sai zaman to ɗaya ne halittu ma an ka danganta abubuwa gare su su zaman to ɗaya ba to ya za a yi sifofi to shi yasa sai ka gane in ka gane tauhidul asma wa sifat abin da sai ake kiran ka zuwa ga tauhidul asma wa sifat saboda in ka gane su ka daina neman wani abu wajen Allah kuma zaka san kimar da daraja ta Allah domin in ka san Allah shine al-azizu mabuwayi ka daina tsoron buwaya ta wani don ka san duk wanda Allah yake tare da shi shine mabuwayi an gane wannan ko to kaga wannan shi yasa ba za ka ga alqur'ani galibi yake alakanta tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyyah tauhidul asma' was sifat a wuri daya Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul naml yake cewa amman khalaqas samawati wal ard wa qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Allahu khairun amma yushrikun ina fata an fahimce ni imamu asim da abu amr da imamu yaqub sun karanta amma yushrikun sauran kura sun karanta kuma amma tushrikun da ta'un dan kan wani yaji an karanta da sabani abin da ya sani ya ce wannan kuskure sai Allah subhanahu wataala yake son ya nuna maka bambanci muqarana maqsad kin da yasa an kace ka bauta ma Allah shine cewa shin Allah ne da alkhairi ko ko abin da suke shirka dan ba ana nufin shin Allah ne ya fi alkhairi ba dan gumaka ba su dauke da alkhairi shirka ba su dauke da wani alkhairi nan khairun ana nufin Allah ne ke da alkhairi ko wadancan don wadancan ba ana nufin suna da alkhairi ba alkhairin Allah ya fi nasu ba su dauki da wani alkhairi sharri ne zalla ban gane kuma sun kuma fahimta ba nan ismu tafdil mafsulub al afdaliya ne sai Allah ya ce amman khalaqa samawati wal ard kaga nan tauhidur rububiyya ne wanda ya halicci sammai da kasai wa anzala lakum minas sama'i ma'an ya sauka muku ruwa daga sama fa ambatna bihi hada'iqa zata bahja muka fitar da wato tsiro na gonaki za ta bahja masu ban shawa masu ƙayatarwa da burgewa sai Allah ce a ilahun ma'allah shin yanzu akwai wani abin bauta tare da Allah sai ce balhum qaumun ya'dilun su mutane ne waɗanda ya'dilun ko kace sun daidaita Allah da wani akan zalunci wajen ibada an gane ko ko kace sun karkace domin ya'dilu yana iya ɗaukar karkata lokacin yana daidaitawa ثم الذين كفروا بربهم يعدلون كوكا يعدلون عن الحق عن الصراط المستقيم كوكا يعدلون ربهم بالأصنام واتو كما يدعى الله سبحانه وتعالى فداء في سورة الشعراء قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين to yanzu Allah da yake yin wannan kuma kanku ba sa yin wannan to maksadin kin da yasa aka kira ku zuwa ga bauta ma mai yin wannan wanda ya zama to anzal min as-sama'i ma'an ko ba haka ba wanda ambata hada'iqa zata bahja ma kana lakum an tumbitu shajara ba ba ku yin wani ba to yanzu ko ya zai a samu wani bai mubuta wanda ba Allah ba amman ja'ala al-ardha qararan wanda ya sanya kasa ta zamanto mutabbaciya wa ja'ala khilalaha anharan ya sanya kormu suna gudana wa ja'ala laha rawasiya ya sanya duwatsu wa ja'ala bainal bahrayn hajiza shine ya sanya shamaki tsakanin su a ilahum ma Allah sai ce mi bal aktharuhum la ya'lamun da yawan su ba sa sani amman yujibul mutarra idza da'a wanda yake karba mai kiran shi kaga wanda an ka kira ka shi ne ke karbawa wa yakshifu su'a shi ke yayi cuta da bakin ciki wa yaj'alukum khulafa al-ard Allah sai kuke mai majuna a ilahum ma Allah sai ce mi qalilan ma tadhakkarun amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilu riyaha bushran bayna yadi rahmatihi wa man yursilu riha akira'at hamza da kisai da khalaf أإله مع الله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يذوق من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ألن دا أكا كيران كزوا غا توحيد شي مقصد شيني يودنا أبوبون كوم شي تنتنت أبو تابيشي tunda ana nuna mana lokaci yayi akwai wata ka'ida ta ilimin har da alqur'ani wanda a ilahun ma Allah a ilahun ma Allah a ilahun ma Allah suna da rikitarwa ko to kaga kuma idan mutum yazo sai ya rikici to malaman har da alqur'ani sai suka sanya wata ka'ida idan kan rike ta shikenan insha Allah ta'ala zaka gani da ba akwai balbal balbal ba to sai sun kace ba ba wato ka ta ku ba ba ka ta ku ka rike wannan ka'ida ba ba ka ta ku ba bal aktharuhum bal hum qaumun ya'dilun ba bal aktharuhum la ya'lamun ta qalilan ma tadhakkarun ta ta'ala Allahu amma yushrikun ku qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allahu akbar abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah saka da alheri ganin cewa lokaci ya ƙure abinda fuka daidai Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lamin shi kuskure subhanahu wa ta'ala gafarta mana Allah dora biskan mizanin ku na hasanatun ku fata zan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa cikin wanda kun sabke yauni na inda kamar inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam hajjul wada يجي اللهم اللهم هل بلغت هل بلغت اللهم فاشهد هل بلغت اللهم فاشهد muna fata Allah subhanahu wataala ya sa kuma kun isar da sako Allah shaida akan haka mu Allah subhanahu wataala ba mu aiki da abin da kuka yi muna assalamu alaikum wa rahmatullahi Yeah.